نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله يومنا شاب يرقى وتم المحرم جرما ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya dace da ishirin a talatin daidai ga watan shidda shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul anbiya mun tsaya daidai aya ta ashirin ko? ko ba ta ashirin bace za mu tashi kan aya ta ashirin da ɗaya ko ko an wuce nan ashirin da uku ne da bakwai yawwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce amitta kwazo min dunihi aliha قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون Allah mai girma da ɗaukaka bayan ya tabbatar da cewa ba abin bauta da gaskiya sai shi kuma ba a tambaye shi abin da ya aikata mutane su ake tambaya abin da suka aikata to Allah sai ya dawo yana ƙara ɓata halin da mushrikai suka tsinci kansu a ciki na rike waɗansu alloli da suka yi wanda ba Allah ba a matsayin ababen bauta gare su to Allah ta'ala shine ke masu Allah wadda rai yake kwankwasa zukatansu cewa abinda suka yi ba daidai ba ne amitta khadu min dunihi aliha Allah ce koko sun rike waɗansu ababen bauta koma bayan Allah kul hatu burhanakum ka gaya musu to ku kawo dalilin ku kawo hujjar wadda take nuna ingancin aikin da kuke yi na rike waɗansu ababen bauta wanda ba Allah ba ku kawo dalili wanda ya halatta maku ɗaukar waɗansu alloli wanda za ku bauta maku ma bayan Allah saboda haka ba za su iya taɓa samu dalili ba kan haka babu dalili babu hujja babu wata kwakwaran magana banda kawai ganin cewa ya kamata su shi ne kawai amma ba su da wani dalili na wani littafi ko na wani annabi wanda ya ce a rike waɗansu alloli a bauta musu wanda ba Allah ba domin dalilai masu tarin yawa sun tsaye akan cewa duk wanda aka bauta ma a nan doron ƙasa to an yi wahalar banza ba za a samu komi ba domin ba ya da abin da zai baka mai abin badawa shi ne Allah shi ne in ka bauta mashi to za ka samu tukwici mai tsoka tukwicin da bai karewa shi yasa Allah ta'ala ce hada zikru min mai wannan zikiri ne na wanda yake tare da ni mana wannan alkur'anin mai girma to shi ne tunatarwa wanda ke tare da ni kuma shi a cikin shi ya ce ba abota ma kowa sai Allah wa zikru man qabli kuma wannan shi ne ambaton wanda ke gabani na mana ga alkur'ani ga littattafai waɗanda suka gabaci alkur'ani mai girma cikinsu babu wani littafi da ya halatta a bauta ma wani wanda ba Allah ba dukkansu suna haramta ma bauta ma wanda ba Allah ba ma'ana littattafan Allah ta'ala da shari'o'in da Allah ya saukar da su ga annabawa kaf ɗinsu sun yi baki ɗaya akan ingancin abin da nake gaya maku cewa ba abota ma kowa sai Allah akan gaskiyar da nake bauta nake gaya muku cewa bautar wani Allah aikin banza ne ga littafin Allah wanda Allah subhanahu wataala ya faɗi komai a cikin shi da dalilai waɗanda suke na hankali da kuma dalilai waɗanda suke na cikin alkur'ani dukkansu Allah ta'ala ya tabbatar da cewa ba a bautar kowa sai Allah ga littattafai nan ga linjina nan ga attaura nan ga zabura ga sufi ibrahima wa musa duk waɗannan littattafan gaba ɗaya dalilai ne hujjoji ne da suke nuna cewa shirka aikin banza ne rike wani Allah a matsayin abin bauta wahala ce kuma bataccen aiki ne wanda ba Allah subhanahu wataala bai halitta shi ba muna ganewa ko Allah ta'ala ya ce kula tu burhana hada zikrun man ma'iya wa zikrun man qabli to yayin da aka tabbatar da cewa lalle dalili ya tsayu hujja ta tabbata akan cewa ba abota ma kowa sai Allah kuma an ce su kawo hujja ba su kawo ba idan kaga ya nuna ba su da mi babu hujja gare su babu dalili gare su da akwai dalili da sun kawo shi kuma dalili ba faɗi za ka yi da baki ba cewa za ka yi Allah ya ce a cikin littafi kaza kawai ba wai ka ce a in an diba an gani ya kamata a yi kaza wannan ba shi ba ne dalili dalili shi ne ka ce Allah ya ce to babu wannan domin su ba mutane ne masu karatu ba ba mutane ne masu rubutu ba san komi ba wadda ka ba su da hujja amma Allah ta'ala ya faɗa ka ne saboda ya musu adalci ya ce ba nabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya masu ku kawo dalilinku ka gaya masu ku kawo hujjar yasa Allah ta'ala ya ce bal aktharuhum Allah ya ce a'a mabi yawan su la ya'lamun al-haqqa san gaskiya ba sun tsaya akan abin da suka tsaya akan shi ne saboda kwaikwayon magabatansu kawai amma ba su da ilimi ba san gaskiya ba suna jayayya ne ba tare da ilimi ba suna jayayya ba tare da shirya ba kawai suna jayin ja da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu ilimi gare su game da gaskiya ba san ta ba bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqqa wahun mauriduna Allah ta'ala ce saboda haka suke kau da kansu daga bin gaskiya ɗin kina ya tabbata cewa ba a bauta ma kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu alloli da aka rike wanda ba Allah ba aka bauta masu to an yi aikin banza an bata lokaci an yi asarar rayuwa ba abin da za a samu ranar alkiyama sai taɓewa da asara Allah kiyaye amin to sai Allah ta'ala yace wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah yace wa ma arsalna min qablika ba ma aiko gabaninka ba ya ma'aikin mu sai girman daraja min qablika min rasulin wani manzo gabaninka illa face nuhi ilaihi mun yi wahayi zuwa gare shi mun yi aike zuwa gare shi mun gaya mashi mun bashi umarni cewa la ilaha illa ana ba abin bauta da gaskiya sai dai ni Allah fa'buduni to ku bauta mani ni kadai saboda haka dukkan manzannin Allah da annabawan Allah baki ɗayansu da littattafansu sun yi baki ɗaya saƙonsu takaitaccen saƙon da suke ɗauke da shi zuwa ga bil'adama shi ne a ta Allah da ibada a bauta ma Allah shi kadai kada haɗa Allah da kowa da kuma bayanin cewa lalle Allah ta'ala shi ne abin bauta na gaskiya shi ne gaskiya kuma shi ne wanda za a bauta mashi da gaskiya ibada wanda ba Allah ba aikin banza ne Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan mun aiko manzo cikin kowace al'umma wannan manzon ce masu yake ani abudullah ku bauta ma Allah wajtanibu taguta kuma ku nisanci dagutu kowane annabi abin da yake gaya ma wato mutanen shi kenan ku kare ta Allah ka ku yi shirka Allah ya ce was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun Allah ya ce ka tambayi wanda ke gabaninka daga cikin manzanninmu shin mun sanya waɗansu alloli koma bayan Allah mai rama a bauta musu ka tambaya ka ji wa za ka tambaya ga littattafansu nan ba ka gani cikin littattafansu babu inda Allah ya halatta a bauta ma wanda ba shi ba wata aya Allah ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin Allah ta'ala ce an yi wahayi zuwa gare ka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma an yi wahayi zuwa ga wanda ke gabaninka lalle in kai shirka to aikinka zai lalacewa kuma lalle za ka zamantowa daga cikin waɗanda suka taɓi a'a ka dai bauta ma Allah shi kadai kuma ka zamanto daga cikin masu yin godiya ga Allah subhanahu wataala yanan kaga babban sakon da annabawa suke tafa da shi duk abin da ake aje a dawo ana so a nuna ma mutane ne ku dakatar da ku ga Allah kadai kar ku yarda ku hada Allah subhanahu wataala da wani shi a cikin bauta shine da abin da ake so ka zama duk karatun da ake maka a koyar da kai sallah a koyar da kai tsarki a koyar da kai alwala a koyar da kai zakka a koyar da kai zamantakewa da iyali ƙarshe abin da ake so duk waɗannan abubuwan ka yi mawa su Allah shi kadai kawai kakka yarda ka sarrafa su ga wani Allah addu'a da ake koya maka so ake ka tsaya ka roki Allah shi kadai tawakkali da ake koya ma so ake ka dogara da Allah shi kadai tsoro da ake koya ma so ake ka tsaya ka ji tsoron Allah shi kadai kauna da ake koya ma so ake ka kamlata Allah shi kadai soyayya so ake ka so Allah subhanahu wataala duk dangogin ibada gaba daya so ake ka dakatar da su ga Allah subhanahu wataala kar ka dauki daya daga cikin su ka ba wani Allah in ka yaka nan baka yi daidai ba to da haka annabawan Allah gaba daya Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda muka aiko cikin su to muna mai wahayi muna mai aiki muna bashi umarni cewa kar ka bauta ma kowa sai mu kuma ka gaya ma mutanen kama kar su bauta ma kowa sai ni kadai gashi na Allah ta'ala da ya ba mu labari a cikin suratu hud Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin suratu shu'ara annabawa nan gaba daya in sun zo zuwa ga mutanensu suna kiran su ne suna ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghayru ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba ku da wani abun bauta wanda ba Allah ba kowane annaba abin da yake kiran mutanen shi zuwa gare shi kenan Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'bud ban halici aljani da mutum ba sai dan su bauta mani na halice su kenan kaga Allah yayi ka dan kai bauta to ibadan nake ne ita ce tauhidi shine ka tsaya ka bauta ma Allah shi kadai ba kana sallah ba kana wani abin da yake shirka ne ba kabar shirka ka yi sallah kabar shirka ka yi azumi kabar shirka ka yi zakka kabar shirka ka yi umara kabar shirka ka yi aikin hajji kabar shirka ka roƙi Allah subhanahu wataala ba a yin biyu kana sallah kuma kana mi kana shirka ba a haka nan ko kana azumi kana shirka a'a ka tsaya wuri guda ɗaya ka rabu da kowa ka riƙe Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah subhanahu wataala ce wa tabattal ilayhi tabtila ka rabu da kowa ka rike Allah ka saki kowa ka kama Allah rabbul mashriqi wal maghribi Allah ta'ala shine mahalicin gabas kuma shine mahalicin yamma la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah shi kadai fattakhidhu wakila to ka rike Allah abin dogaro abin da ake so gare ka kenan abin da ya wajaba gare ka kenan ka bauta ma Allah ka kade ta shi da bauta kada ka hada shi da kowa Allah subhanahu wata'ala ya samu dace Amin.
to bayan Allah ta'ala ya bayyana mana cancantar shi da bauta cewa ba a bauta ma kowa sai shi sai Allah ta'ala ya dawo da bayanin kuma wato Allah ta'ala yana ba da labari ko ya zo ya ba mu labari game da wautan mushrikai da rashin hankalinsu waɗanda suke karyata manzan Allah wallahu alaihi wasallam waɗanda suke ganin cewa wato Allah subhanahu wata'ala yana da ɗa shine Allah ta'ala ya ce wa qalu takhadha ar-rahmanu walada kuma mushrikai makiya Allah sun ce Allah ya rike ɗa Allah ya ce subhana sarki ya tabbata ga Allah bal ibadun mukramuna ma'ana cewa suka yi wato mala'iku 'ya'yan Allah ne mata abinda suke cewa kenan to Allah ta'ala ya daukaka daga wannan magana sai Allah subhanahu wataala ya kwatanta musu a mala'iku da kuke cewa ɗiyan Allah ne Allah ta'ala ya ce ga sifansu bal ibadun mukramuna bayi ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya rene su ya halice su kuma Allah ne ke tahiyar da su Allah ne ke tsara musu rayuwarsu ba su da komi na al'amarin Allah mala'ika da kake gani baya da komi kamar yadda kai ma baka da komi da kai da shi duk kuna tarayya dukkan ku bayan Allah ne ba ku mallaki komi ba bal ibadun mukramuna cewa su bayi ne masu daraja wurin Allah masu girma wurin Allah Allah subhanahu wataala ya karrama su Allah ta'ala ya maida su wato bayi ne na karamashi bayi ne na rahamashi kawai saboda Allah subhanahu wataala ya keɓance su da ainihi darajoji masu yawa kuma Allah subhanahu wataala ya tsarkake su daga duk wani kaskanci da duk wata kazamta amma ba ba su suka yi makansu ba waye masu Allah ya masu yawwa kuma Allah ta'ala ya bada labari cewa lalle su mala'ikun nan suna cikin matukar yin ladabi tare da Allah da kuma yin aiki da umarnin da Allah ya basu yasa Allah ya ce la yasbiqunahu bil qawl ba su gabatar Allah subhanahu wata'ala da magana ma'ana ba su faɗin wata magana daga cikin maganar da take da alaka da tahiyar da duniyar nan labarin tahiyar wannan duniya din to ba za su wata wata magana a cikinta ba sai Allah ya faɗa me yasa saboda cikan ladabinsu ga Allah ba su da karambani ba kamar bil'adama suke ba kuma saboda suna da ilimi game da Allah ta'ala cewa cikakken Allah Allah subhanahu wataala mai cikakken hikima ne Allah mai cikakken ilimi ne kuma Allah ta'ala dama ya ce masu kakku yi sai nayi kakku bada sai na fada kawai haka suke wa hum bi amri ya'maluna Allah ta'ala ya ce kuma su suna aiki ne da umarnin Allah ba ma ma'ana yadda Allah subhanahu wataala ya ba su umarni to sai su yi aiki da wannan umarnin da yadda Allah ta'ala ya tsara su to haka za su ba su saba ma Allah subhanahu wataala daidai da kyaftawa idan kuma ba su da wani aiki wanda za su yi da son zuciyarsu ba tare da umarnin da Allah subhanahu wataala ya ba su ba da haka kenan Allah subhanahu wataala ya zagaye sani gaba da sha'aninsu shi yasa Allah ya ce ya lamu ma baina aidihim haka ne ko Allah ya san duk abin da ke gaba gare su wa ma khalfahu da abin da ke bayan su wani Allah ta'ala ya sa lamuran su waɗanda suka wuce kuma Allah ya sa lamuran su masu zuwa kamar yadda ya san namu mu ma haka nan ko ba haka ba cikin ayatul kursi Allah ya ce ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke baya wanda muka wuce ke Allah ya san shi wanda kuma za mu tunkara nan gaba duka Allah ya sani to kaga da mu da mala'iku duk mun yi tarayya a cikin mi a cikin kasancewar mu bayan Allah ne duka Allah ne ke sarrafa mu Allah ne ke juya mu Allah ne ke tafiyar da mu ashe ba mu da abin bauta in ba Allah ba da haka ba za su yi ta daga ilimin Allah subhanahu wataala ba kamar yadda ba su da damar hita daga umarnin Allah da kuma shiryawan Allah subhanahu wataala yana daga cikin ɗaiɗaikun siffofinsu waɗanda Allah ta'ala ya faɗa bayan Allah ya ce la yasbiqunahu bil qawli sai Allah ta'ala ya ce wala yashfa'una illa liman irtada kuma su mala'iku dinnan ba su yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda a cece shi bana ba su ceto ga kowa ba tare da izinin Allah da yardan Allah ba kuma yadda Allah ya faɗa cikin suratul najm wa kam min malaki fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda Allah ya ce da yawa mala'ikan da yake cikin sama ba ya mallaka ceto bai yarda ya ceto ba sai bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi izini ko bayan Allah ya yarda a cece wanda za a ce tare haka nan mala ya ce wala ya shafa'una illa limanib ba saboda haka ba su yin ceto ga kowa ba tare da yardan Allah ko izinin Allah ba to da Allah ya masa izini kuma ya yarda ga wanda za su ceto to sai su yi ceto a cikin shi sai dai shi Allah subhanahu wataala bai yarda da magana ko aiki ba wato sai aikin da ya zamanto an yi shi ne dan Allah kuma an yi biyayya ga manzon Allah alaihi salatu wassalamu a cikin shi ma'ana Allah ta'ala ba zai bar a ceci kowa ba sai wanda ya aiki don Allah a bisa karantarwa manzan Allah. Wannan aya dalili ɗaya ce daga cikin dalilan da suke tabbatar da ceto. Akwai ceto. Wanda ya karyata shi ya karyata aya ta Alƙur'ani ko ayoyin Alƙur'ani masu ɗimbin yawa. Ba hadisai da kare suka zo da ceto ba. ayoyin alkur'ani ma sun zo da shi ga ɗaya daga ciki wala ya shafa'una illa limanir taba suna yin ceto amma la ce ba za su yi ba sai ga wanda Allah ya yarda idan mala'iku suna ceto daga cikin waɗanda za su ceto ranar alkiyama akwai mala'iku wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atu shan illa Allah ya ce so nawa ke akwai mala'ika a cikin sammai bai ceton shi bai wadatar da komi illa min badi an ya zan Allah sai bayan Allah ya ba da izini ga wanda Allah ya so wayar za da wanda Allah ya dade shi a shekaga Allah zai ba da izini kuma Allah zai yarda a yi ceto inda Allah ya faɗi haka nan manzalla da ya shi ba'u inda hu illa bi izini wane ne wanda zai ceto wurin Allah sai da izinin Allah subhanahu wataala shi da izinin Allah za a yi saboda haka wannan aya ɗaya daga cikin ayoyi ne na alkur'ani mai girma waɗanda suke tabbatar da cewa akwai ceto kuma haka hadisai suka zo dimbin hadisai masu tarin yawa waɗanda suka zo da bayanin bayan da za a cetar ranar alkiyama da irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto na farko yayi na biyu yayi na uku yayi na hudu yayi na biyar sa'annan annabawa su yi sa'annan mala'iku su yi sa'annan bayan Allah na kware su biyo bayansu mutanen kirki managartan bayi duk sai ceto da izinin Allah dukkan su gaba daya da manzannin da annabawan da mala'ikun da salihan bayin da bayin Allah na kirki ba za su yi ceto ba sai da izinin Allah domin duniyan nan ba ta kowa bace ta Allah ce lahira ma ba ta kowa bace ta Allah ce Allah ce wa inna lana lalakhirata wa lule Allah ce lalle lahira ta mu ce haka ma duniya ta mu ce haka duniya da lahira duka na Allah ne subhanahu wataala walillahi lakhiratu wa lule Allah ta'ala ce lahira da duniya duka na wade ne dukkan su na Allah ne mai girma da daukaka Allah ya samu dace sai Allah subhanahu wataala ya ce وهم من خشيته مشفقون Allah ta'ala ce kuma su masu tsoro ne saboda tsoron Allah masu tsananin tsoro ne masu firgita ne masu razana ne game da tsoron Allah subhanahu wataala sai riga sun duka ma girman Allah fuskokinsu da sun kaskanta ga izan Allah subhanahu wataala da kuma kyawun Allah subhanahu wataala daji to haka mala'iku suke shi yasa wata aya Allah ta'ala ya ce ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'maruna mala'iku suna jin tsoron Allah subhanahu wata'ala daga saman su mana Allah na burbushin su suna jin tsoron shi kuma suna aikata umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su to kaga mala'iku wa suke tsoro shi yasa kai ma Allah ya ce ma fala takhshawun nasa wakhshawni kakka ji tsoron mutane ka ji tsoro na kakka ji tsoron kowa sai Allah subhanahu wataala to yayin da Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa lalle mala'iku ba su da haƙƙi game da bauta ma'ana bai dace a bauta masu ba domin su ma wa suke bauta ma Allah ba su cancanci komi na bauta ba ba hankinsu ba ne hankin Allah ne saboda irin siffofin da Allah ta halaye siffanta su da shi na siffofi waɗanda suke nuna lalle mala'iku bayan Allah ne ba alloli ba ne yawwa to sai Allah ta hala ya bari cewa ba su da rabo ba su da rabon abauta musu ba rabonsu ba ne wannan cewa a cikinsu duk wanda ya yi magana cewa shi Allah ne to ga irin sakamakon da Allah zai mashi Allah cewa man yaqul minhum inni ilahun min duni fadhalika najzihi jahannam duk wanda a cikin su yace lalle ni Allah ne koma bayan Allah ba za su faɗi ba ba na da za su faɗi haka nan da za su yi karambani ballantana ba za su yi ba Allah ta'ala yana nuna maka fa mala'iku bayan shi kuma ba su isa in kuma wani cikinsu ya isa yi wannan maganan Allah ya ce fa zalika to wannan wanda ya wannan magana cewa shi Allah ne na jazihi jahannam sakamakon shi wutar jahannama ce da ita za mu yi sakamako shi ma kona shi za mu kazalika najzi zalimin Allah subhanahu wataala ce kamar yanda muka yi mashi to duk wani azzalimi mushriki wanda yake kadaita mu da bauta ya jera bauta mu waɗansu abubuwa wanda ba Allah ba Allah ya ce to shi ma haka zan mashi saboda haka babu zalunci mafi girma kaman ainihi maluki tauyayye wanda yake bukata zuwa ga Allah subhanahu wataala ta ko'ina ta ko'ina muna bukata zuwa ga Allah to amma kuma duk da haka nan babu zaluncin da ya kai girma kamar mutum ya bugun gaba ya ce shi ma yana tarayya da Allah subhanahu wata'ala a cikin abubuwan da Allah kaɗai ke da su mala'iku da kake ganin su su ma halittu ne yan miƙiƙai yan kana yan kankana tauyayi mabukata waɗanda suna bukata zuwa ga Allah ta ko'ina yanda kake so Allah ya taimaka maka haka su ma suke kun yi tarayya da su wurin mi dukkanku bayan Allah ne dukkanku Allah ya halicce ku ko ba haka ba su ma halitta ne an yi zama duniya ba mala'ika kuma Allah zai kashe su idan duniya ta kare su ma Allah zai gamawa da su kullum ana alaiha fana Allah ce duk wanda yake cikin duniya karewa sai wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sai ka kowa zai karewa har da mala'iku da aljannu da mala'iku da mutane gaba daya kowa zai karewa abinda yake nuna maka cewa su ma mala'iku bayan Allah ba su da komi na ainihi sarrafa bauta gare su su ma sai dai su sarrafa bautarsu ga Allah subhanahu wata'ala kuma suna da cikakkiyar biyayya ba su ma Allah tawaye ba su ma Allah kiuya ba su ma Allah girman kai cewa ba za su bauta mashi ba Allah ya ce walal mala'ikatul muqarrabun haka nan mala'iku makusanta su ma ba su kyamar su zamanto bayan su ma suna jin daɗi aka ce masu bayan Allah ne su ga yana Allah ya faɗa ya ce bal ibadun mukramuna a su bayan Allah ne waɗanda suke masu daraja abin girmamawa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce awalam yaran ladina kafaru shin waɗanda suka kafirce ma Allah da manzon shi da alqur'ani shin ba za su diba su gani ba cewa annas samawati wal arda lalle sammai bakwai da kasai bakwai kana ta sun kasance ratqan sun kasance game mace alike Allah ce fa fataqnahuma sai muka tsage su sai muka bude su waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy kuma muka sanya dukkan komi wanda yake rayayye ne muka sanya shi daga ruwa ne duk wani abu mai rai Allah ta'ala ya ce to mun halicce shi ne daga mi wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in Allah ya ce kowace halitta mun halicce ta ne daga ruwa afala yu'minun Allah ce kabare ba za su yi imani su ba da gaskiya ga Allah ba mana Allah ta'ala yana so ya ce mana a cikin wannan aya mai girma shin waɗanda suka kafarta da Allah malicinsu suka ki yarda da tsarkake ibada ga Allah subhanahu wata'ala shin ba za su kalli abin da zai nuna masu ba akan cewa lalle Allah ta'ala shine mahalici shine abin yabo shine abin girmamawa shine abin bauta su kalli sama su kalli kasa muna za su gansu a leƙe suke bana malamai suna ba da labari cewa malamai masana kimiyya suna cewa da sama da ƙasa liƙe suke sai Allah subhanahu wata'ala ya aiko wani tururi wani hayaki ya buɗa su ya cage su sama ta yi sama ƙasa kuma ta yi ta yi ƙasa to saboda haka sama na liƙe babu gizagizai babu hadari a cikinta babu gajimari kuma babu ruwan sama ita kuma ƙasa ga ta nan busasshiya matacciya babu ciyawu a kanta Allah subhanahu wataala ce sai muka bude sama da ruwan sama ƙasa muka bude ta da ciyawu shin Allah subhanahu wataala wanda ya samar da hadari a cikin sama bayan da can sama ta zamanto tas babu gajimari babu hadari babu gizagizai a cikinta Allah ta'ala ya aje ruwa mai tarin yawa cikinta sannan Allah ta'ala ya turo ruwan zuwa ƙasar da ta bushe ita kuma ƙasa ga ta nan ta bushe ta yi ƙura ta yi buɗin-buɗin ruwanta ya kwafe mata inda wani ruwa yake ya shanyi ruwan tamkuna duk bazara ta zo ta iske duk babu su gaba daya sai Allah subhanahu wata'ala ya yi mata ruwa sai ta girgiza ta motsa ta kumbura ta tsiro dukkan wani dangi wanda yake mai kayatarwa wata ciyawa wani tsiro wanda yake mai birgewa abin kallo abin sha'awa kamar yadda Allah ya ce watar al'arba hamida za ka ga ƙasa ga ta nan busasshiya fa idan anzalna alaiha al-ma'a tazzat wa rabat وأنبتت من كل زوج بهيج هكذا كغنين كسامو ne muke saukar da ruwan sama akanta Allah ya ce sai kaga tashi ka ta kumbura sai ga bayan kwana biyu yanzu ba ka ganin kasa sai dai kai ta ganin tsanwa kawai ga dashi tsanwa ya rufe ta gaba daya daga nesa sai ka ce babu ma kasa kawai ciyawa sai ka zo ka zangi sai in kana wurin ka ga kasa wani wuri Allah ya ce wa min ayati annaka taral arba خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لا محيي الموتى إنه على كل شيء قدير Allah subhanahu wataala yace yana daga cikin alamomin ikon Allah da girman Allah lalle zaka kasa ga sanan ta bushe idan muka saukar da ruwa akan ta za ta girgiza kuma ta kumbura lalle wanda ya rayar da ita bayan mutuwarta Allah ya ce to lalle mai rayar da matattu ne bayan mutuwarsu kuma shi Allah ta'ala mai iko ne a bisa dukkan komi to da haka nan ma Allah subhanahu wataala yana ba da labarin cewa ƙasa za ta ciro bayan Allah ya saukan mata da ruwa daga dukkan nau'uka waɗanda suke masu mabambantan amfani amfaninsu kuma mai tarin yawa kaloli ga suna da waɗanda za mu ci da waɗanda dabbobinmu za su ci shin wanda yake yin haka ba dalili ne akan cewa lalle shi ne gaskiya ba ba dalili ne akan cewa lalle duk wanda ba shi ba ƙarya ba ne ba dalili ba ne da yake nuna cewa Allah shi ne mai rayar da matattu ba ba dalili ne da yake nuna cewa Allah shi ne mai yawan rahama kuma Allah shi ne mai yawan jin kai ba shi yasa Allah ta'ala ce a fala yu'minun shin ba za su ba da gaskiya ba ba da gaskiya wanda yake ingantacce ba za su yi ba babu shakku babu shirka a cikin shi Allah ya samu dace da haka wannan dalili ne daga cikin dalilai waɗanda suke nuna ikon Allah da kudura ta Allah da girman Allah subhanahu wataala ga abin nan Allah yana faɗi kuma ga mu muna cikin damuna Allah na shido mana da ruwa kana jin aya kuma kana kallon abin da yake faruwa abin da Allah ya faɗa ga yanan kana ganin zahirin shi har sai ka ƙara imani ka ƙara son Allah ka ƙara girmama Allah subhanahu wataala Allah ka samu dace wannan muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yafe mana na'am wannan mai tambaya ce malam idan mutum yana cikin sallah cikin sujada an ce mutum yana zai iya roƙon bukatun shi yadda cikin sujada abin addu'a da zai yi zai roƙi zai roƙa a bayyana ne koko a cikin zuciya kawai misali ya ce Allah ya bashi mota ya bashi kuɗi da kaza da kaza ya ce a bayyane za a yi koko a cikin zuciya zai yi idan mutum yana addu'a wa cikin sujada tunda an ce ya halitta mutum ya roƙi bukatun shi na rayuwa a wai mutum zai yi addu'a bayyane ne ya ka taba ganin cikin addu'a cikin sujada ana addu'a bayyane da za a yi addu'a bayyane cikin sujada na kusa da kai yana yi ko kun kai kadai kana yi saboda me za ka zani cewa kana kiran Allah ne wanda Allah ya alamu sirra wa akhfa shikenan shi wurin Allah da ka ɓoye da ka bayyana duka ɗaya ne to amma dai wane ya fi dacewa ka ɓoye ya fi dacewa saboda haka ba a bayyanawa ita addu'a ba farilla ba ce ba wata abu ce wanda in baka yi da ba sallaka ta ko su jadar ba ta yi ba abu ne sunna ne musabi ne kuma sai ka bayyana ɓoyewa ake ba a bayyanawa na'am
wannan ya ce yana cikin sallah ne sai ji wani kwaro cikin bakin shi sai tsohuwar wannan tsohuwar da ya yi tana ya zama kawai ya yi magana cikin sallah ne koko
mutum ne yana cikin sallah sai ya ji kama wani kwaro ya shiga mai baki sai ya tofar da shi wannan tofar wanda ya wai yana tsaya matsayin kamar ya yi karin magana cikin sallah kamar ya cikin bakin naka su larura wace larura kuma tana halatta ne abinda aka hana rakata abinda aka hana ka cikin sallah in larura ta kama sai ka yi ita larura daban take wahala ce ba to da duk wani motsi da ya zama dole sai ka yi cikin sallah ko baya cikin ayyukan sallah in ka yi bai taba maka sallah domin ya kama dole sai an yi kana sallah sun cin daki ya kalle ka ko ka je wani kwaro na ta yi a cikin jikinka ba dole kai ta zage zage bai sauka saboda zai hana ka natsuwa amma an ka kakkabe sai ka natsu a kuma duk motsin da kake ba cikin sallah yake ba ba sa ka kai ba amma saboda ya kama sai kai to haka in yi shiga bakinka sai ka tofar da shi ko ya shiga hancinka sai ka sace ko ya shiga kunnanka kai ta karkada sai ka ji ba ka jin motsin shi duk ba ana saboda in ka bari to za ka hita daga hayyacin sallaka Allah ya sa mu dace na'am wannan ke tambaya ce mutum ne ya zina da mamashi da kaunashi ya ce don Allah miye ya hukuncin su wajen Allah mutum ya yi zina da mamashi kuma da kaunin shi mai hukuncin shoron Allah ya yi mummunan zina ya yi zina wadda ta humuni zina duka mummuna ce amma ka yi zina da mafi kusa da kai ya fi komi muni ko ka yi da ɗiyarka ko ka yi da ƙaunarka mafi muni shine mutum ya da uwashi Allah ya kiyaye rashin imani ya kai inda ya kai sai mutum ya ta tuba ya ta tuba tsawon rayuwar shi uwa da aka ce ka girmama kai ne ka wulakanta ta saboda haka tun da baka kishinta to kaga duk wanda ya zo ma ya mata me za ka yi da ta ba ka yi kishinta ba kai ka zo ka bata to don kaga wani yana yi ma me za ka yi wanda ya kamata mahaifiyarka a ce kana kishinta kana ganin darajarta da girmanta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarce ka haka kaunaka kai garkuwa ce gare ta kariya ce gare ta kai ne mai tsaranta kai ne mai gadinta kai ne mai kare ta daga duk wani abu da take tsoro ta yau ka keta mata alhurma ka bude kowa kowa ma ya zo ya lalata ta saboda sai ka dawwama kai ta istighfari kai ta tuba wataƙila Allah ya fi maka Allah ya kyauta
ya ce sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna gaisa da annabi hannu da hannu
haka ne sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suna gaisa da annabi wai haka ne haka ne hannu da hannu suke gaisa da shi ko manzala ya kwadaitar da su kan gaisuwa cewa idan musulmi suka haɗu suka yi gaisuwa to duk zunubansu gaba da Allah zai yafi musu shi bara ka gaisa suke da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin girmamawa cikin daratawa da Allah ya ce su bashi na'am wannan ya ce meye matsayin durkusa ma wani mutum a cikin addinin musulunci bai da kyau durkushi bai da kyau cikin addini amma cikin al'ada wannan wani abu amma dai addini to ana magana addini ko ba magana al'ada durkushi al'ada ce ba addini bane addinin musulunci bai zo da gaida mutum da durkusawa ba amma ya zo daga gaida mutum cikin girmamawa Eh ba cikin rena shi da kaskantar da shi da wulakanta shi ba amma addini ya zo da bayanin wato bai zo da koyarwa ka duka ma mutum ba kai yana tsaye kai ka duka mashi ko yana zanne ka durkusa duk wannan ba inda addinin musulunci ya karantar da wannan amma dai musulunci ya ce ka girmama na gaba gari ka malamin ka ne baban ka ne wan baban ka ne kanan baban ka ne wan mamman ka ne kanan ta ne wani babban mutum ne cikin unguwa to musulunci ya ce ka ba shi girma wurin ba shi girma ba ce akai ka duka mashi na'am wannan ya ce danganta da kwana m- m- balagi masallaci idan ya yi mawarki ya zai
wai idan baligi ya kwana masallaci ya zai ya yi mafalki sai ya wanka inda ya bata din kuma shi yasa ba a son kwana masallaci masallaci ba wurin kwana ba ne wurin ibada ne ba a son mutane su yi kwana masallaci saboda wurin ibada ne wani yana iya bata ya tashi ya tafi shi ya bar wurin a kasamci kaga duk wanda ya zo yi sallah wurin sallar ba ta yi ba saboda wurin kazamta duk da yake wanda bai sani ba ba a san kazamta ba ka kaga dai ta bata wurin ba tare da kowa ya sani ba kuma kowa ya zo ya tago ga wannan kazamtar da ka fidda a cikin masallaci ya sa masallaci ba a san a zaki kwana cikin shi ko da da rana ne ma ba laihi a huta ba laihi ka huta ka ɗan yi gyangyaɗinka ka tashi amma kakka mera shi nan ne wurin baccinka baya da kyawu in kana jin bacci ka hito wajen masallaci yawa ka ɗauko wata tabar mata ka kashin bada ba da ake ibada da ita ba saboda kakka ba ta ita ba Allah ya samu dace
wannan ya ce malamin da ake sa istikara ya yi istikara ko ya halitta
wai malami da ake sa istikhara ko ya halitta bai halitta ba wani bai ma wani istikhara sai dai koya maka yadda za ka yi ba a koya istik- ba a yin istikhara wani ya maka istikhara ya diba ma ya ce na maka istikhara na ga wannan abun alheri na ma istikhara na ga wannan abun babu alheri ya musulunci bai kwaro jabir ya ce manzala yana koya mana istikhara kamar yadda yake koya mana sura daga cikin alkurani mai girma to haka matsayinka na malamin mutum ya zo yace yana so a mai istikhara sai ka ce mai to bari in koya mai daki kaji kaji kaji kaji yadda ake sai ka koya mashi ya je ya abu shi amma malami ana roƙon shi addu'a ana cewa ana bara addu'a wurin shi ana so ya kama da addu'a wannan ba laifi bane amma ba zai ko- ba zai yi maka istikhara ba Allah ya carbin shi ya ce kama ko ya zazzana ma kasa da sunan istikhara ko ya ce ka je bayan kwana biyu zai mai istikhara in ka dawo ya ce to wannan abin lalle ya kamata ka je ka yi shi to da naga akwai haske a cikin shi wannan ba istikhara ce da musulunci ya koyar ba musulunci bai koyar da wannan istikhara ba ga irin wanda ya koyar sai a koya wa mutane ita shi ko malami maimakon a mai wannan ko ko maimakon sai ce a ni ba zan maka istikhara ba amma zan kama ma da roƙon Allah cikin addu'o'in da nake yi na ainihi sa ka ciki ya roƙa maka Allah Allah ya kare ka daga wannan abun ko Allah ya baka wannan abu shikenan amma istikhara ka je kai na'am
wannan ya ce mutum da yake saba ma iyayen shi in ya saban take sai ya tuba kuma sai ya koma ya sake saba musu ya ce ya ce me matsayin wannan mutumin
ba da wani matsayi mutum da yake saba ma iyaye kuma ya tuba kuma ya koma kuma ya tuba kai mai matsayin shi ba da wani matsayi yana saban Allah ne yana tuba amma dai ya kiyaye kan wata rana ya saba musu ya mutu bai tuba ba wara kakka doki abin kamar wasa ka sa ku wanda yake wasa da uwayen shi saboda ya gansu da rai yana ta sakarci sai da suka wada suka mutu sannan ta nadaman da ya sani da ma bai ata musu rai ba da ya sani da ma bai bude na musu ba da ya sani da bai musu rishin ladabi ba shikenan ta baya ga wasa abin ya riga ya wuce ce shikenan sai ka rasa makama ka rasa mada ka rasa yadda za ka yi da rayuwa Eh, wani sakamako ya samu uwayen shiga su kusa da su ya zai ta sakarci ita shigantaka tun da ya suna da rai ya yi in ya yi saba musu ya ba daidai ba ya tuba in na musu ba daidai ba na tuba wata rana kawai kana wani wuri sai ka yi musu baka tuba ba kuma sai ka jimi kaji an ce aika taho tana zuwa sai ka iske ɗaya daga cikin sa an lullube shi har ya mutu ya za ka yi ya yi ya yi da kai ka bari ka ki bari yanzu an ɗauke ma guda saura guda in kana gyarawa ka gyara da saura ka mutum ya bar ɗaukar iyaye abin wasu duk wanda Allah ya sa iyayen shi gaba ɗayan ko guda cikin sinadarai to Allah ya bar mashi alheri mai yawa duniya ya rage gare shi ya kwashi wannan alherin ko kuma ya mai da wannan alherin sharri shi ya sani idan ma dai ce Allah ya baka gata nan a kira sallah
kira sallah da ga wannan ya ce janaba ce ta same shi ranar juma'a shine ya ce in yi wankan janaba ya ce duka hada wankan juma'a duka suna yana ciki ko kuwa ne yana tambaya ya ce janaba ta same ranar juma'a to in ya yi wankan janaba ya wadatar da shi daga wankan juma'a ko ko sai ya yi wankan juma'a daili ɗaya ne a guda ɗaya ne dama za ka ɗaya na tsaya matsayin ɗaya kenan ka yi wankan janaba ya yi dama haka ne yake wankan juma'a wankan janaba na'am Eh, wannan ya ce wa misali wai a musulunce wani lokaci ne baligi yake tsaye da soyayya
wannan ba tambaya ba ce
Eh, so, karanta wata ya, okay. Wa- wannan ya ce ya harjace ya harjace wani littafi ne ya ce ko cikin sallar nafila zai iya karanta wannan harda da ya yi cikin sallar nafila haka sallar har da me?
to littafi ne ya sa ba mu gada su zai shi ba ya haddace littafi eh
kuma ya yana karanta littafin cikin sallah eh, cikin sallah ba
ana karatun littafi ne a cikin sallah ya dai sake tambaya zai tambaya ne kyau da za a gane yawa shi ne sai masu bara addu'o'i guda a waɗanda suke bara addoyi da mu da su duka Allah subhanahu wata'ala ya karba mana ya biya mana bukatunmu abinda muke tsoro ya sami mu Allah ya kare mu abinda muke so mu samu na alkhairi Allah ya ba mu Allah ka kara mana imani ka kara mana son ka da annabin ka da alkur'ani mai girma Allah ta ka sa Wai gobe- farkon wata ne wai karatun goban akwai shi a yi sanarwa
a'a yawa shi ne an yi magana kuma kai ka ce yawa shi ne Kawai shi ne don mutane su sani Mm. Eh, kawai an riga ya sanarwa ne ai. saboda fadakar da mutane ko ya kamata ku zanke hudi da wuri Eh, shi ne.
neman cewa ne gobe ɗaya ga wata mun ce dama da ɗaya ga wata za mu tsaida ba za mu yi karatu ran nan ba rana ce ta hutawa kuma gobe ne karatunmu na mardu ke nan ko a ketare ku a bari har na gaba a yi musu ha? a'a tunda an ce a bari to kenan hakura za mu tsaya kawai kenan Allah ya kai mu gobe babu karatu insha Allah saboda an ce duk ranar ɗaya ga wata a tsaya Allah ya samu dace Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka shayi mana wayan mu Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah kawo mana ƙarshen duk wata wahala da muke fama da ita Allah ka ba mu haɗin kai da soyayya tsakanin mu ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka shirya matasan mu samarin su da ƴan matan su Allah ka raba su da lalacewa duk wata muguwar ɗabi'a Allah ka raba su da ita ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu cimaka mai albarka Allah ka ba mu ruwan sama masu yawa masu albarka marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa sun huta Allah ka damu da su gida aljanna waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka shahi musu hawayensu marasa lafiyan su Allah ka ba su lafiya su lafiyan su Allah ka kara musu lafiya mabukatansu Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi Allah subhanahu wataala ka karɓar mana dukkan addu'o'in mu gaba da ya Allah Allah ka kara ma musulunci girma da daukaka ka kara ma kafirci rushewa da wacewa ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin